الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 28 ga wata na Rabiul Akhir, hijira shekara 1440 daidai, wanda ya dace da uku hudu ga wata na farko shekara 2019 darasi da ya gabata muna cikin suratu hud mun tsaya aya ta 95 kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 96 ta wannan sura suratu hud bismillah al-rahman
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين kamar da muka ji labaru na annabawan Allah daban-daban yanzu labari ya kawo ga annabi Musa alaihi salam cewa Allah ke tabbatarwa da cewa walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin hakika mun aiko da Musa kuma wannan Musa bai zo hannunka banza ba komai ba ya zo da ayoyi da dalilai wanda suke tabbatarwa cewa annabin Allah ne tun farkon lamari zuwa ga wa aka aiko Musa ila fir'auna malai zuwa ga fir'auna da manya-manyan hadawa manyan mutane na fir'auna duk da cewa ba su kaɗai ba yake banta don ganin kullum jagora shi ake magana a kan mabiya su biyu suke an yi magana fir'auna da jama'ar shi don su ne jagororin al'ummarsu Allah ya aiko Musa da wannan ayoyi zuwa ga wannan bawan Allah Fir'aun dan shine jagora wanda ya da'awar uluhiyya wanda shine jagora inda zai yi imani saura mabiya ne in yayi kaurin kai shine zai saura kuma su bi shi ko ma ya hada da mai hudun da mai kira sake magana da jagororin wannan kira aiko da Allah yawa Musa alaihi salam zuwa ga Fir'aun ya tayi fattabu amr fir'aun wannan matsayin fir'aun matsayin Musa da salam annabin Allah dan da Harun akan shiryar da mutanen banu kibtawa bayan banu Isra'il kamar fir'aun da jama'ar shi maimakon su amsa kira ba su amsa kira ba suka yi taurin kai suka ki amsa kira kun fattabu amr fir'aun su kuma jama'ar shi al'umma ta fir'aun sai suka bi shawarar fir'aun ko ra'ayin fir'aun na yin tawaye kenan musulmi Musa alaihi salam ba fir'auna suka bi wa ma amru fir'auna bi rashid shi wanda suka bi lamarin fir'aun ba kan shiriya ba yake sakana da Musa alaihi salam wanda yazo daga wajen Allah subhanahu wataala akan shiriya daga Allah maimakon su bi shiriyayye mai shiryatuwa sai suka batacce mai batarwa wa duk wannan mai hankali idan yana shuwaran qur'ani iya diban labari na kissa ta alkuwan ajikawa ta kowanne darasi ne ga dukkan zamani har tashin kiyama kai ka ganin halin mutane ne maimakon su bi mai kira zuwa ga Allah maimakon su bi shiryayye mai shiryatuwa amma sai suka yi ta suka yi ta battacce mai batarwa ke me zaka yi mamaki a yau ana kiran mutane wasu na ja wasu na kin ko adawa da masu kiran sunar Allah cikin bayin shi ba mamakin komi babu wani abu sabo a duniya haka duniya ta gada kurin mutum ma Allah godiya idan ka samu kanka akan shari'a wallahi kama Allah godiya ba dabara ka bace haka su wancan mutanen haka yanda muke rayuwa haka suke rayuwa suna son jin daɗi suna son rayuwa amma kurin aiki da tunani da ra'ayi suka yi adawa da kira zuwa ga Allah suka yi adawa da annabawan Allah ana ta galgadin sun kiya kun sa da su suke kan gaskiya wannan mai shi ne batacce haka suka yi har lokacin azaba ta zo kinan haka ba wani abu sabo a duniya fir'aun kinan mutanen fir'auna sai suka bi fir'auna shi kun fir'auna ba kan shirya ba yake me zai wakana ya qadumu qaumahu ya qadumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud wa utbi'u وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود يقدم قومه يوم القيامة فرعون gobe kiyama zai zo gaba idan kiyama ta tashi zai jagoranci jama'a shi zuwa ga shiga gidan wuta shine a gaba suna bin shi baya fa auraduhumun nar zai ja su gaba suna bin shi har sai ya kai su cikin wuta shi ne dukkan mugun jagora ka zabi zai shiga gaba a bi shi baya kuma tahiya na tahiya fa aure da humun nara sai ya kai su gidan wuta wa bi isa lurud mawrud Allah ce Allah wadan wannan mashiga abin shiga na alul ma ke wuce asalan alul wurin da ake zuwa kamar ta rijiya a sharuwa to wannan zuwa zuwa azabar Allah ne Allah wadan wannan hanya mai kaiwa zuwa ga wannan azaba ta wuta واتبعوا في هذه لعنة فرعون da shi da jama'a shi tun daga nan duniya tsinuwar Allah ta bansu sun shiga cikin tsinuwar Allah kuma yawmal qiyama haka gobe kiyama tsinanu ne a nan duniya tsinanu ne gobe kiyama tsinanu ne wa bi'sa al-rizqul marfud tur Allah wadan wannan kyauta nan kamata ga tsaye ne cewa dan kyauta ne kyautar wuta ce ya kai suka samu wannan ba ta zama diyafa ko abin wata kyauta to su ya kai Allah wadan da irin wannan kyauta da suka samu ta gidan wuta dan fir'auna musu dalili ya kai su cikin azabar Allah wannan bayani anan Allah subhanahu wataala ya takaita man lamarin fir'aun an yi aike zuwa gare shi da jama'ar shi an gaya maka wannan aike da aka yi bai fa'ida ba jama'ar fir'auna sun yi shi ta fir'auna akan Musa kuma haka suka haka ya ja su ta kare sun samu tsinuwa tun daga nan duniya kuma gobe kiyama tsinanu ne kuma tahiya na tahiya zai kai su gidan wuta an kare Allah wadai wannan makoma wannan bayan da aka kare Allah ce zalika min anba'il zalika min anba'il qur'an qussu alayka minha qa'imun wa hasid وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب نعم ذلك من أنباء القرى الله سبحانه وتعالى هنا مك إشارة إياه قدع مك كاقا ونا يا ميمك قاري mun ƙare labarin annabi Nuhu alaihi salam mun yi na annabi Nuhu alaihi salam ga Adam Nuhu Ibrahim Shu'aib duk wannan mun yi bayani hallu ga ƙarshe Musa alaihi salam wannan bayanai da ya gabata na wannan al'ummomi idan suka yi da annabawansu da masu amsa kira da masu ƙaretawa da yadda Allah ya da masu ƙaretawa da yadda ya tsiratar da masu imani don labaru ne Allah ce zalika min anba'il qura wannan labari ne na garuruwa da Allah ya halakar mun ji labarin su yace na qusuwa alaik muke baka labari ke labarin waɗannan garuruwa ne muke muke baka labarin su min haqa'im wasid wannan garuruwan min haqa'im wasid akwai garuruwan suna nan yau an kaje kamar an kai kira za a maka magana garin iya nan kamar yadda aka bar shi irin garin adawa irin garin samud iya nan garin ya ce wasir wasu garuruwan sun rugurguje illa ɓarangozon gini ko nan an yi al'umma kaza shi ne a kowane iya nan garin kuma akwai wanda an girbe ga mana an rushe garin suna nan kuma yau za ka kai wajen wannan ba wani wani labari ba stuwar ce a yau garuruwan suna nan har yau ayar allah har yau ruwan suna nan in za ka je gaban gidan kallo kallo ka je ka kalla ga garin adawa ga na samudawa ga gidajensu ga rijiyarsu duk gashi nan ga wurin shan taguwa ga komi mazala ya wuto daga tabuk ya biyo ta aita nan ita gwada masu habbai ga wurin rijiyar ta shan wurin taguwar shan ruwansu ga wurin take zawa duka gwada masu hanyoyi a cikin garin ga garin iya nan har yau kuma hikimar Allah ita ke wannan garuwa da ake karanta muku labarinsu suna nan wani garin iya nan kamar yanzu iya nan kamar yanzu aka yi shi wani kuma an girbi mana ya rushe to wa'annan mutane Allah ya ce wa ma zalamna da su mutanen nu da su mutanen mutanen hud da su mutanen salih da mutanen ibrahim da mutanen shu'aib da mutanen lut da mutanen musa duka Allah ya ce wa ma zalamna ba wanda muka zalunta wanne ne ba aikowa manzanni ba wanne ne ba a yi ta wa'azi ba a yi ta wa'azin kamar ba komi suka ce sun ƙi suka yi taurin kai an ƙi ba imanin suna ga su suke da ƙarfi a gari su ake jin magana su su suke wadda aji ana wa masu imanin izgidi wanda kasan a yau duniya da ke wallahi ba wani mamanci suna tawon shigantakar har Allah ya zo da azabar shi Allah ya ce wa ma zalamnahum ba mu zalimce su ba walakin zalamu anfusahum su ne suka zalimci kansu dan wani zalimci ya wuce a yau musulmi musulmi har iya kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ce ma bawon Allah ka wadatu ka rike addininka da qur'ani da sunna kakka bi ra'ayi na kowa wannan sun ishe ka haka mai wani aƙidar ya ce a zai ga akwai matsala zai ga akwai matsala ai akwai nawa ne shi ma malami ne akwai nawa ne shi ma babba ne ya hudu ya za a yi kuma na ɗake yau ba kana kiran shi ya zo ya wadatu da abin da manzan Allah ya kawo ga ƙur'ani ga suna ganta ma ce a wani ma za a bi kuma ya zai kai ne wawa ya zai kai ne baka ilimi shi ne mai ilimi ilimin hira Allah shi da mu Allah mutum Allah godiya Allah ya ce wa ma zalamnahum ba mu zalimce su ba walakin zalamu anfusahum amma sun cuci kansu da kansu sun kiya ƙarya ce shirme ce a zaba ta zo fama aghna ta'anum alihatu allati yad'una min dunillah min shay lokacin da Allah ya zo da asna ta nun kuka yaji ko ba nan Allah bane ba da Allah ya zo da azaba wa kare su ina ya uka ina na tara ina ya busa ina ciki babu su Allah dinga su da ruwa haka mutanen mutanen mutanen mutanen mutanen adawa ta Allah kai su kwana nawa nayi ina ina abu mutu yake haka mutanen samu tun annaba wannan wannan al'ummomi haka suka yi tayi da lokacin da Allah ya zo da azaba abinda suka yi rike sun rike shirme suna ga shine daidai da Allah ya zo da azabar babu wani abun bauta ɗaya na wani da ya kare mai azabar Allah wannan wai nan so mun saba ne tun daga duniya eh da musu ke bauta wanda ba Allah ba ba abin da musu magani kenan yace fama agana ta'anu ma'aliyatuhum allati da'una min duni Allah min shay lama ja'a min rabbik da abin suke bauta wanda ba Allah ba bai amfana da su da komi ba lokacin da lamarin Allah mana azabar Allah ta zo wa mazaduhum qad tabib ba ma sai ma ƙarin dirmiya suka musu sun ƙara dirmiyar da su ne akan akan bata bata kan bata dan babu shari'a haka Allah musulmi Allah ce
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نعم وكذلك نعم Allah subhanahu wata'ala yana mana ishara wannan labari da ya bamu nau'in al'ummomi ko ina annabawa ga da aka yi da su to kakkai mamaki Allah ce wa kadhalika akhadhu rabbik haka ne sunnar Allah ta ubangijinka ke kamun al'umma in suke taurin kai idan akhadha alqura idan Allah ya kama zai zai kama alƙarya wai zalimatun tana azzalima haka yake mata ya bar ta a yi ta yi a tashi kanta kakan ba komi kamar wani annabi Allah ba annabi Allah bane ba amma suna suna suna ga ya za inda annabi Allah ne mulka mai shigantaka ko a bashi kashi ko a kore shi ko a same kai sai ga abin da aka yi shekara shekaru ana ta mai shigantaka kuma ga shan bashi da goyon baya ba kowa bane ba suna ga inda har annabin Allah ne ma da Allah kiya da su to kakkai mamaki don annabi da Allah gama su bayan wa'azi bayan jinkiri haka daman kamun Allah yake haka talalar Allah take ga bayi wannan ruwa ya tabbatatta wata imam bukhari ka musulmi ya kawo madalla ke cewa inna Allah la yumli bil zalim hatta idza akhadha lam yuflitu Allah subhanahu wataala madalla ce yana yin talala inna la yumli bil zalim Allah yake yin talala ga zalimi mutun ya kan mata Allah kyale shi da wadata da jin dadi da lafiya lafiya lau Allah kyale shi kamar Allah ya bar shi ne akan gaskiya yace hatta idan akhadahu lam yuflitu Allah zai bar shi kuma dir da ya darke shi kuma da kuciya an kare wannan sunna Allah cikin bayi shi haka Allah ke mabayi sai kamar kada sai ta shi kantaka ta mu annabi Allah shi kantaka ba komi a zagi annabi abin hasa ne kai a kore shi Allah kyale kan ba komi kuma ya shi wani ma zai mutu a he shi haye mutu haka ake zai a he shi annabi iya raye yayi rayuwa yayi adawa da shi ya mutu annabi iya ne ba abin da aka yi bai da yan goyon baya ba komai ba gari abin wulakantarwa ne haka Allah kyale kan ba kan annabi Allah bane ba kuma talala Allah ce to haka Allah ke ma mutane bayi dan kakka ga talala Allah Allah kyale kace shikenan a Allah yana talala ga azalimi a lokacin da ya damke shi kun bai kumcewa haka yana cewa kadhalika akhadhu rabbuka haka nan kamun ubangijinka yake idan akhadha alqura idan ya kamo innan garuwa da ya kama wai zalimin tana azzalima yace inna akhadahu alimun shadid lalle kamun Allah mai zahi ne mai tsanani ne mai tsananin zahi ne Allah iya mugun kamun a hankali Allah ce muke mutum tsoron shi إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود Allah akbar din dai Allah ɗan wa yana mana ishara Allah ɗan wa alsa magana a Qur'ani duk wannan ce iya mun an mun sha mun sha wa'azi da yawa Nuhu Hud Salih Shu'aib Lut duk wannan labarin mun sha wa'azi muka ta sha yanzu Allah ya kowace mana bayani ga wannan abin da ya gabata zinin ma dai ishara ce ga wannan abin da ya gabata na wannan al'ummomi Allah ce inna fi zalika cikin wannan alamar ibirka suke cewa cikin yadda Allah ya hallakar da mutanen banza kawurai da yanzu ya tsirta da masu imani suna tsakiyar kafurai Allah ya halakar da wannan ya tsirta da wannan cikin wannan lamari na Allah la ayatan akwai aya abin a gani a lura eh ga mai hankali aya ce ta Allah yadda Allah yake jinkiri ga kafiri idan zo da azaba ya tsiratar da mai imani ya halakar da kafiri akwai aya amma gawa liman khafa azab al-akhirah ga din mai jin tsoron kamun Allah na gobe kiyama mai jin tsoron azaba to wannan darasi ne gare shi mai jin tsoron kamun Allah kayan Allah kama ka kayi kokarin ka tuba kayan lokaci yace zalik duk da ka auna ce zalika wannan wani da ake magana kan shi yawmun wani wuni na musamman yawmun majmu'un lahun nas wani wuni ne wani Allah zai tattara mutane gaba daya kowa da kowa su kadai ce wa zalika yi mu mace wannan wuni wata rana wuni ne wanda kowa sai halarta eh kowa bayan mutane sun zo waje a rabbuka wani malaku saffan saffa mala'iku suka sabkowa suna sabkowa suna sabkowa kuma ƙarshen lamari Allah da kanshi zai zo zuba wata dace da girman mulkin shi zai zo ta hukunci tsakanin bayi kowa ga shi nan gaba daya da mutanen da mala'ikun kowa ga shi nan kuma kaskanci a gaban Allah eh kowa ga shi nan a gaban Allah da mala'ikun da kowa ba wani mai magana la tukallim nafsi illa ba mai magana su wani lokaci ya ce kiran wannan zalik yomin mace wannan rana ce yomin mashahud rana halarta ce yanzu a kawo kowa da kowa kuma wai kakkaga kullum ana ba da labari akwai kiyama akwai wuta akwai aljanna za a yi sabi kamar wasu labaru ne a a wa ma nu'akhiruhu wa ma nu'akhiruhu إلا لأجل معدود نعم يوم لا تكلم نفسك يوم يأتي لا تكلف نفس إلا بإذنه لا تكلم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد الله يتي وما نؤخره إلا لأجل معدود wannan wuni ba komai bai sa ga Allah ana ta shiganta ka Allah kiyale a ka kiyama bi shi kiyama an ta abin shekaru aru aru cewa ba wani abu Allah ya sa ba abin da Allah ya sa ya jinkirta wannan wunin bai zo ba a yanzu kai tsaye illa li illa illa li ajalin ma'dud sai dan wani ajali wanda shi Allah ya kididdige ya lissafa ya san duniya kwana nawa za a yi awa nawa minti na sabon nawa Allah ya san kayan shi amma ya keɓance maka shi sannan kura mashi Allah sani ba ya riga ya lissa kayan shi kuma lokacin ku ake jira amma ba ruwan shi da ku a yi ta yau a yi ku ba ruwan Allah da ku amma ya ma kayan shi lokaci yadda ba wanda aka yi shawara da uwa shi ko uban shi aka zato duniya ko akwai da aka yi shawara a yi da wani ko uban wani ba wanda aka shawara shi to haka ita ma kiyama Allah zai kare shi wallahi
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي la takallam nafsu illa bi idni ranar da wani wunin zai zo wanda Allah ya kididdige kayan shi ya san kayan shi babu wata rai da za ta iya magana he da uzunin Allah la yatakallamun illa man tanur rahman qala sawaba ba nan duniya an baka ikhtiyar Allah ba bawa zabi eh i kaza ka bar kaza kai ka kai zina kai almi amma ka biya bukata ka ci halak amma ka ci haram ka kalli halak ka kalli haram duk wani an gaya maka kana da zabi ko ka kalla haram cin ko ka kallo ka kalli matarka ko ka ci halak cin ko ka ci kalli maka zabi ka hoda gaskiya ka hoda magana ta alheri kai ta kai kai azkara kai kaza ko kai ko kai zage zage dukkan zabi dukkan zabi ko kai zage zage ko kai ambaci Allah kana zabi a nan duniya Allah amma a can babu a can wannan zabi da Allah ya baka a duniya a can an amshi
Allah eh ce kaza sai an gaya ma kaza za ka yi
Allah an ɗauki ikhtiyarin da aka baka a nan duniya yau mai yaci la takallamu nafsu illa bi ranar da wani wurin zai zo ba mai magana sai da uzunin Allah kuma a wannan rana fa minhum shaqiyyun wa sa'id fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir kurin wannan wuni ne bangare biyu ne da matsiyaci a cikin mutane faminhum ɗan wannan fili ɗan wannan wuni a ciki akwai wanda yake matsiyaci ɗan wuta Allah kiyaye mu Allah kuma akwai wasa'id akwai masu arziki na hal abada shine gidan aljanna Allah samu da ciki haka wani kiyama ji kuran mu ji yaya matsayin wa'annan bangare biyu فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد na'am yanzu mun ji labari daga Allah subhanahu wata'ala wannan hili mutane bangare biyu ne akwai matsiyaci akwai mai arziki yace fa amma alladhina shaqu wa'inda suke matsiyata tsiyata halabata Allah kare mu ta su wa'innan fa finnar suna nan tabbaci alƙawarin suna gidan wuta kamar ga yan kare ya ce lahun fi har zafirin washe yaka kurin babu wani abu za su ɗaji illa zafir an ce zafir hudda sauti "Wuuu" na wuta take shahid jihar take don tana ƙura kuka arabi irin kukan jaki irin kukan jaki ta gashi kuka bi jaki kuka bi ki jaki yau kuma ya ja to wannan kukan haka kukan wuta yake zafirin wa shahiq ta shi cikin faɗan Allah ke cewa إذا- وإذا أتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا نعم لهم لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم ما شاءون فيها لهم ما شاءون فيها لهم ما شاءون فيها خالدين فيها هكذا مم. لهم ما شاءون فيها لهم
ما شاءون فيها لهم ما يشاءون فيها خالدين مم.
كان على ربك وعدا مسئولا نعم حسبك ألا يقول أجزا منا Allah ya ce wannan bayani da muka yi na magana wuta idan sun shiga wuta cewa fafinna lahum fiha zafirun wa shahiq za su rika jin ƙara na boda da shaƙau ƙara irin da ƙarin jaki sautin jaki na wuta haka take tafsirin cikin furqan Allah ya ba mu kike ba mu labari halin wuta ga mahashar nan yace idza ra'atun min makanin ba'id wuta idan ta hango abin abincinta daga nesa yace sami'u laha taghayyuzan wa zafira zaka ji daga wannan wani abu na huta daga jikin wuta ka kushi da sautin hudowa karanta hu tana yi tana huri irin kara dai da maka bala bala magana sautin hudo karan hushi da take yi shi ne cikin cikin sai musulun cikin sai musulun wanda nake ba hadisi Abdullah ibn Mas'ud sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70000 zimam wa ma'a kulli zimam 70000 malakin yujurunaha wannan da wadanka san girma abun ya wuce ya wuce kasuranta abun ainihin ma'amun a za Allah ba labari wuta idan ta hango abincinta 'yan wuta daga nesa za ka ji ƙara tana boda tana hushi tana ƙara to wannan gayen da take zauwa a sai musulmi na ka cewa gobe kiyama za a zo da jahannama a hilin kiyama tare da mala'ika mala'ika tare za ta zo da tana da linzami wanda ake rike yin sanawa dabba linzami da a ja ta ko ta ita wuta za ta zo da linzaminta dubu saba'in wannan kudin linzami ne dubu saba'in a jikinta ya ce kuma ma a kudin zimam ko linzami ɗaya saba'un alif malakin juruna mala'ika mala'ika dubu saba'in suke riki da linzami suna ja mala'ika dubu saba'in a linzami ɗaya kuma linzami dubu saba'in ne ya san girma abin kurin lokacin sauran haka wuta za ta zo gobe kiyama haka za ta sai ana janta an kai da sai dan ko katu ba malaka katu wannan dan da ko katu mijin kahin shi malakan bahu a ce an ba mutum 70 ma wanda zamu wani abu ko wannan mala'ika ne dubu 70 mun amma da mun sai wajen miliyar kudi ne da miliyon 800 900 katin miliyar nafsan miliyon ne katin miliyar nafsan miliyon na mala'ikawa wannan wai gurin ba wuta bace fa a wannan masu janta ne madu da haka za ta husga za ta fito haka ake ja suna rikewa da sun da ke ba ana ja tana ja haka za su yi linkiya ba da ta na maka san akwai matsala akwai matsala akwai matsala ya ce haka izara atu min makanin ba'ir idan ta gansu daga wuri mai nisa sami'u laha taghayyuzan wa zafira zaka ji wani ƙara na hushi da hudobo da kara ya ce haka za ta zo wai za ulku minha makanan dayikan idan aka kama wuta aka jewa a cikinta aka tusa su a wani wuri a matsayi aka danna makanan dayikan wuri matsatse kuma mukarrani za a jewa su a ɗarime eh a ɗarime eh an sa sarka an ɗarime ana jihawa za su hace da'o hunalika sabura za su wayo wa sabura wa sabura suna wayo halaka halaka mu za ce la tad'u liyawma suburan wahida wad'u suburan katira a yau ba magana halaka halaka daya a halakoki ne ya wuce magana halaka daya halakoki ne la tad'u liyawma suburan wahida wad'u suburan kaseera kafu ma'amata a halakoki ku cikin kun gama yawo dan wannan shine matsayin wuta ko da ƴan wuta wannan labari da Allah ya bada subhanahu wata'ala sai yake kiran qul adhalika khair am jannatul khuld allati u'ida lil muttaqin dan uwa wannan azaba ta wuta ita ta yi gare ka ko kuwa aljannar zama aljannar dawama alati wadar mutaqun wanda aka ma masu tsoron Allah alƙawali kaza idan kai na zai a ce ga su wannan yace kanata lahum jaza'an wa masira su masu tsoron Allah kanata lahum jaza'an wa masira ita ce sakamakon su can ne makomar su masu imani ba wannan gida ba na wani azaba wanzu a je wani tana na boda da bala'in wuta a su aljanna ce makomarsu da ita Allah ya saka mata sakamakon aikin tafiya duniya ma a gama da wani ma sha'o na fiya duk abin da suke so لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا جزاك الله خير جزاك الله خير جيراني كنغاني جيراننا كلهم فيها ما شاءون لهم تلهم ما شاءون فيها كو كنا لهم فيها ما شاءون ان وتا ان الجنة كي سنة دل إيرن أبن دا سكي سو لهم فيها دن shine fiya ma sha'unin ci kenan suna da duk abin da suke so a cikin gidan aljanna kuma khalidi kuma in sun shiga ha ba a zuwa a dawo irin jin daɗin duniya duk abin da Allah ya bada a duniya in me ya baka Allah a duniya ya baka mulki ya baka dukiya duk abin da Allah ya mallaka a duniya kana tsoron wata rana babu ko shi ya tahi ya barka ko kai ka tahi ka bar shi babu wata ni'ima ta duniya saɓanin haka ko ciki kuma duk mai ita iya jiran ɗayan biyu ko kahuri ne na san bai doma ko kahuri ne kada cikin za- jiran ɗayan biyu ko ka mata kabar wannan jin daɗin ko shi ya gushe ya barka to wannan za ka ɓata lokacin a kanta za ka ɓata ta hal abada a kanta shi Allah baka zaɓi ga shi dai an gaya maka to wannan wai- wai- kenan mutum kenan ka yi zaɓi wanne ne abin zaɓi wannan nau'i na azaba wannan tashin hankalin ko wannan gidan ni'ima gidan aljanna Allah ba mu gidan aljanna yace kuma wannan kana ala rabbika musaula wa wa da musaula wannan alƙawalin Allah ne ga duk masu tsoron Allah wannan gida na aljanna wannan alƙawali ne wanda Allah ya ɗora ma kanji zai bada kuma Allah bai saba alƙawali yace kenan nan da yace fa amman ladina shaqu fa fi nar amma wa'inda an ga mana je a wannan hili shaqi ne wa sa'id matsiyaci ne mai arziki fa amman ladina shaqu wa'inda suka tsiyace fa fi nar suna cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahid za ka rinka jin karan boda da shakal kara na wuta idan kan ku kunta kiji khalidina fiha za su dawwama a ciki ma damatu samawati wal ard dawwama samai da kasai illa ma sha rabbuk sai abin da ubangijinka ya so mai yan uwa malamai magabata an samu sa- da maganganu saɓani ne ake ni illa ma sha rabbuk kenan wuta za ta ƙare har an samu su maganganu haka da aka dangana su ibn taymiya cewa wai wuta za ta ƙare sai illa ma sha rabbuka kenan kullu ta ƙare wannan magana ce mai rauni bata dangane kyakkyawa wannan babu wuta bata ƙare har abada wanda ibn kasir ya kama ganin magabata kan cewa hasibin magana magana matabbaci kan wannan mas'ala wannan mutane kala biyu ne ƴan wuta akwai ƴan wuta waɗanda za su shiga har abadan abada kuma akwai wasu kuma za su shiga lokacin da Allah so ya tsamo su shi ne magana kuran don wani shi nasoshi na ƙura'ani da suna suka tabbatar da ceto wani aya tana ciki akwai wasu da Allah in yaso to su ne masu tsaban Allah sun shiga wuta dalilin kuskurensu ko dalilin laifinsu kai to za su shiga za a musu azaba a cikin wuta gwalgwadon lokacin da Allah ya so Allah zai bada ceto ga annabawa ya bada ga waliyan Allah ya bada ga mala'iku ya bada ga annabawa ya bada ga salihan bayi kuma shi Allah ka cewa je ka wa dan Allah karma dan aljanna karma bawa sai a baka ceton wasu uwayenka ne ƴan uwanka ne abokanka ne sai Allah zai baka je ka ceci suwa ne daga zaka ce daga nan duniya ba ani ne mace tan a kai ma Allah ne zai baka kuma yayi lin kiyama haka ba mai garanti a nan duniya ku dauki alƙawari kai shi ku kai shi ku yi alƙawari gobe kiyama zan ci da ni kaza ne zan maka a a wannan Allah ne yake karma wasu bayin shi sai baka ceton wasu manzara ke ba labarin cewa ana huddawa ana huddawa daga wuta Allah zai ba masu mutane ya ba an- an- malaiku ya ba annabawa a ba mutane ku je ku je ku huddo sai Allah mun je mu huddo akwai saura Allah su koma suna huddawa sai kai Allah ya ce ku diba duk wanda yake da imani ko tamsin zarra ku huddo shi amma bayan shawiyawa da kika ce shi ke fito ga za a yi akwai matsala Eh, akwai matsala da kuma ce akwai ceto shi kenan a ceton bayan sha biya ne ba suka ɗauki wuta ka sa ka kan kai minti ɗaya ita to nan lili bayan ka sha ka ƙone gari musu kaga yanda mai haɓɓala wani ya dole wani a matsala ana Allah kiyaye to amma dai ba a dawama Allah ce ku diba min imani ku tamtin zarra inda da imani Allah ya tafi bai dawama za su diba su ce maka Allah komi ya karewa sai an kare komi kun kare mun da mun kare kowa dole ka sani ka hudu inda da imanin Allah zai Allah zai ce kowa sauran ne yanzu Allah zai ce mala'iku sun yi annaba sun yi kowa yi sauran ni Allah ce Allah zai wata jimka a gidan wuta ta musamman zai jimko su kan gidan aljanna wannan ruwa ta inganta kan haka da Allah Allah Allah kai lahiya Allah saka mun gidan wuta ko ko sekon daya Allah saka mun da mun da gudu ko da gudu a wuce ma ma wuce ma wuce kamar iska ba wuce kamar iska ba kamar wani kiya mun je ma da gudu ma wuce dai Allah saka kullaka ya ce kenan wannan shi ne kenan za su dawon kuma nan larabawa an ce larabawa suna ba da misalin abu da wome ya ce dawoma sama da ƙasa wannan wajen larabawa wata karin magana ce da abin da aka ce abada ne ya ce dawoma sama da ƙasa shi ne kuran ma damati samawati wal ard illa ma sha rabbuk sai abin da ubangijin ke so inna rabbaka fa'alu lima yurid kuma ubangijinka me abin da ya so ne ba mai da kai Allah kai kaza haka Allah ya so wasu su shiga wuta wasu aljanna amma sai aka da a ce kowa imani ma Allah bai so haka ba eh haka Allah ya so wasu da imani dangane kan imani kama Allah godiya da sa ka Allah mutanen kware kwara inna rabbaka fa'alu lima yurid ila ubangijinka yana abin da ya so Allah ya ci gaba
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها نعم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ yanzu mun ji sakamako 'yan wuta mutsiyata ya ce wa amman da zai su ido ma wa'inda suka rabauta suka samu arziki na hal abada tufa fil janna su wannan suna cikin aljanna khalidina fiha kuma za su dawwama a wannan gidan aljanna ma damatu samawatu alsuma aka ce dawwama samai da kasai mana dai hal abada illa ma sha rabbuk hey abinda Allah ya so nan ba cewa ba wuta wai za ta kare ko sai da sa'a nan ce mai da mashi'a zuwa ga Allah dan saka abin gaban dole ne Allah sai haka nan a Allah ba ma Allah dole shine ya so a dawwama shi ne mai da abin zuwa ga Allah ne kura kuma ce a ta'an kaji da maka ka shuba cewa za a yi ne ke ce ma a ta'an a gairu majuzu cikin kwari gina don maka wani shuba ka ta shigo maka an ce illa ma gina aljanna ma za ta kare illa ma sha a rabuka ya yi maka ayar da a ta'an wata kyauta ce ta Allah a gairu majuzu wadda ba a yanke ta hal abada don ba magana a yanke an gaya maka ba magana yankewa a da a magana majizuz wata kyauta ce wadda ba a yanke ta cikin wata ruwaya nan sallar sarki ban labari ina kasar ma bukari kawo hatta musulun cewa bayan an shiga allah zai kira ya ahalar janna wadda kasancewa an je na abada an kare zai ce ya ahalar janna na bace fashe ɗabu ne sai ɗago kai wannan me za a yi ga wuta 'yan wuta suna cikin azaba 'yan aljanna a cikin rahama to akwai matsala idan sun ruku bayar da nan duniya kana tsoron wata ran ka aje babu kai ai akwai mutuwa akwai mutuwa tana nan da abin da tana kai gaba akwai matsala sai Allah ya kirayi 'yan aljanna su tsako kai sai su diba wani wuri tsakanin aljanna an suka diba ya ce hal ta'lamuna hada kun san wannan ko menene sun diba sai mutan da mutuwa ce ai wai san ta ba ha har malaiku sun ga mutuwa sun an mutu an kashe su har malaiku kun san wannan sai mun san ta Allah me mutuwa ce ya kira yan yan wuta su ma ya alan nar hal ta'lamuna hadha ya yan wuta kun san wannan su man ta fa shi rubun su dauke su diba su mutuwa ce al-maut na kuwa ganta daga tana gaba kuwa kalanta yan wuta na kallo yan aljanna kallo ba mai kawo da kai ko ana kallanta sai Allah ba da umarni a kama mutuwa a danne a yanka ta kamar rago za su fanta mutuwa da rago a kama ta a yanka a gaban kowa ce ya ahlal janna khuludun fala maut ya ku yan aljanna ku yi ta dauma ba mutuwa an kare wa ya ahlal nar khuludun fala maut ya ku yan wuta kuma ku ta dauma ha wada ba mutuwa yan aljanna farin ciki ya karu jin daɗi ya karu yan wuta bakin ciki ya karu wata ruwaya wadda ta ma bukari ka sai musulma ka ruwaya manzana ke cewa shi ma nan bayan an shiga duk da kamar an kare ne za ce ya halar janna inna lakum an ta ishu fala ta mutu abada wa inna lakum an ta shubbu fala ta haramu abada wa inna lakum an ta sihu fala ta saqamu abada wa inna lakum an tan'amu fala ta ba'su abada sai musulun sai za a yi kira ya halar janna inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada ya aljanna daga yau za ku yi ta rayuwa mutuwa har abada ta kare wa inna lakum an tashubbu za ku yi ta zama cikin kurciya ɗan shekara 33 33 kana tsaka ƙarfin ga dalocin tsaka eh kuna ɗan shekara 33 tsaka ƙarfin ku kun fala ta haramu abada ba tsuwa ha ba tsuwa kare mugun mulati bai magani an ƙare an ƙare ba tsuwa wa inna lakum an tashihu fala tasaqamu abada kuma an kaddara muku daga yau maganar rashin lafiya balle ordinance balle ganin doktor ko akai an ƙare ba magana ba mura ma babu da mutum masara ko an ƙare an ƙare zaman lafiya ne har abada ba ku ba cuta an ƙare inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada za ku ta zama cikin ni'ima ku da matsala an kare wata wata cikin musulman zana ke ba labarin cewa yu'ta bi ahlin nar ma'anar ruwa ke cewa za a zo gobe kiyama da wanda yake a shirin asibu fi duniya min ahlin nar min aljanna za a zo da wanda a duniya ya rayu a duniya cikin matsala a cikin aljanna za a diba wanda ya kowa problem a duniya ya kowa matsala a duniya amma shiga aljanna ba eh ya yi kowa matsala a duniya amma shiga aljanna ya yi duk irin wannan masu wannan wannan kategorin wanda ya kowa matsala a duniya matsala aljanna sai ya dauko shi daga aljanna ya daga shi ce Allah ya ba wannan hal ra'aita busan qat hal ra'aita sharran qat yace la wallahi ya rabb ma ra'aita busan qat shi na duniya ko matsala ba amma za a rika da mutum da bawan Allah yanzu wuta ce aka bi tsoma daya bai shiga wuta aljanna ba ka yi shiga aljanna za a dauko shi a sashi kursi a hudo shi in ji hucin in ji hucin kurin ya gaji hucin aljanna za a dauko shi ba shiga bai gaba daya hucin da aka dan sashi kurin aka dan hudo shi a ce ya bawa na a rayuwarka ka ta samun matsala problem a rayuwarka sai ya gama da rutsuwa na rantsi da Allah Allah na rantsi da Allah ya ubangiji bin taba ka matsala ba ya mance gaba da ya tsoma daiwa da ya rantsuwa da girman Allah Allah bin taba ganin matsala tun da ke bara wata wannan tsoma daya ce kuma a canza bai da shi ba wannan a dan sashi a hudu shi dan kucin ne gurin a hudu shi amma zai rantsuwa da girman Allah ya mance da abin da matsala mace da abin da a duniya na matsala ya mace ba abinci an kwanda yunwa ga problem ga tuta ga waye duk ya mace zama kan kifta da mace kuma za a diba ya ce kuma a ɗoko an aumin nasu min ahalin na ba za su bisu mujakar waye za a diba a ɗoko wanda shi kuma a ‘yan wuta ya diba wanda kowa jin daɗi a duniya kowa morewa irin masu kaddara misali shugaban amsar amurka ne isra'ila ne irin mai mai kawar wannan mai wani kawar dangare da kawar ne wasu ke da manyan su ne a gaba kuma su yi kowa da duniya abin suka dama suke yi su ma irin wannan Allah ya ci a ɗauko guda wanda kowa ya nago shi ce ce ya abd hal ra'aita khairun qad ya bawana ka taba ganin wani alkhairi a rayuwarka ka taba wani jin daɗi a rayuwarka ita la wallahi ya rabb ma ra'aitu khairun qad shi ma ya rantsuwa da girman Allah Allah na rantsi da Allah bin taba ganin wani alkhairi ba rayuwata duk abin da jin daɗi ya mance tsoma ɗaya kuran duk darin da ya kare ya gushe wadda haka ga wannan sace mai hankali kada rayuwa ta duniya jin daɗin duniya murya duniya ta sa kai a san rayuwa ta al'abada don so biya ɗan uwa mutum ɗan rayuwa ɗan jin daɗi kaɗan irin matsala ka sai kana kallo kai dan ka ji daɗi ka more wai ka daga halaka ka dawo ka dawo cikin haram ko iyalanka cikin haram ko ka bata kana kallon bata saboda ƴan uwa ko a ko dangi abokan rayuwa ka tsane ka a gari ko ka sauya ma suna mutum iya kallon bata sai rayuwa cikin bata in ma shirka ce in ma bid'a ce ko saboda abokan zama wallahi kahin ta ɓaci ka gyara wannan rayuwa ta duniya ƙariya take din da aka tsane ka din san problem ka ci gaban annabawa kan tsana ka kai masu kai da ba mai koyar da gari ma ba mai ba ka shi don kaki aƙida ka annabawa wajen aka ta bugu a can ba ka shi ta gabar aƙida ka to tun da ka shi ba su a kama a yanka ko yanka ta aka kai manzana sabai sun sun annabi jaji a ka'aba ya ka'aba a cikin gide ya rasulullah in suka babu ka roƙi Allah ya sula abin ya zagi ka roƙi Allah abin ya zuza abin maza Allah ɓatare ya ce wannan abin da kuke jaji da kuke da matsala ya ce an samu wasu al'umma cikin al'umma su imani za a zo da mutum a rike wasu labari za a sa si ba si ba magana wuka ba a sa si tsakanin naman shi ana yankawa yaya kayi kayi rida ko kuwa mu ida ya ce suna haka za a yi raba mutum gida biyu za a raba mutum gida biyu haka kuma su bar addininsu ba kuma yaka annabi ya ga mimaka musu wanda zama yanzu yanwa annabi ya ga sun mimaka musu ta ba na ga mu yanzu ya ce haka suke kuma su bar imaninsu ba ya ce wannan lamarin sai ya cika kuna gogawa ne ko ya guri haka kuma Allah ya kashi haka yana kadda wata matsala ta sa ka bar hanya ka yi haƙuri a kan haƙidaka a kan imaninka a lokacin da Allah ƙada lokaci zai yi na Allah ce gaba
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص نعم كشان دي آية مو وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض wanda suka samu arzikin lahira suna cikin aljanna abin kaddarawa dawama a cikinta dawama samai da kasai da abin da ubangijinka ya so a ta'ana gairar majuzuz kuma kyauta ce wadda ba a yankewa ya ce falataku fi muryatin mimma ya abu haula na daga kira da manzanci da salama ko kai mai ji kakka shakka ko ɗaya kakka ɗaɗɗar ko ɗaya a kan waɗannan mutane abin suke bauta ma shirme ne kakka shakkar cewa kan abin suke bauta wanda ba Allah ba shirme ne kuma suna yi ne kurin illa kama ya abudu aba'u ba wata hujja bace ba ba madogara bace ba kurin hujjar su haka uwayen mu suke yi wasu yana zaba muna cewa yan gargajiya sai sai mai manta musu yan gargajiya mai gargajiya mai yan gargajiya wanda a ce mishi kaza Allah ya ce annabi ta amma haka mun gada uwaye da kakan kaga shi bai da aya bai da hadisi hujjar shi kurin uwaye da kakan akwai wannan tana kurin shi inda haka ya gada na yi shi ne kuma madogara shi da wannan madogara shi mara madogara ta masa madogara a tafi da ita hujja to kaji abin suke cewa Allah ce wanda mutanen wai ba su wata madogara abin da suke yi kurin suna yi ne kama ya abudu aba kamar da uwan suke bautawa shi su ma haka suka gada suka suku suke na kabar wa inna lamufuhum nasibahum Allah ce kuma na alƙawarin Allah ne za mu tuka musu sakamakon su ko raban su sakamakon bautar wani Allah ghairu manqus alta bai rage kun kama su daidai sakamakon akinsu ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب نعم التي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه hakika Allah ke tana ma tana ma baya wannan kenan ga manzon Allah ke magana ga mabiyan shi cewa maganar an sabako da littafi wasu sun yi imani wasu sun ki imani ba na abu sabo ba wani abu sabo wannan labarin na ƙarshe annabin Allah kuma labarin annabi Musa sallam shi ma Musa sallam wanda a yau duniya ta ahli kitab kowa na dogara da littafin shi domin yahudawa suna hujja da taura haka nan nasaru littafi ne abin ko abu wanda ke ya ce annabawa wanda kowane bangare na karamar shi ai wata labarin shi ma hon musa ana ce walaqad atayna musa alkitaba haqiqa tabbas mun ba musa littafi shine at-taura to shi ma wai musan da yazo ba kuma da zuwa aka kowa imani bane ba a'a fa khutlifa fi shi ma an samu sabanin wani sun imani wani sun kareta kayan ba gare ka haro ba ba aka haro rigima ba ko kin yarda da littafin Allah yace walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqad bainahum an ba dan ba wata kalma da ta riga ta gabata daga ubangijinka nan ma ibnu jarir na cewa ana nihi ne gana mahi kari cewa Allah ya riga ya hukunta makan shi azaba ko kiyama Allah ya mata lokaci dalilin kalmar mutane Allah bai sa ya canza abin da ya shirya wa kanshi ya shirya halakar da ku a lokaci kasa za ku ta shekantaka sai lokacin nan yayi in malahira ce dai Allah ya riga mata lokaci dai shekantaka ku bai sai Allah ya dagota to wannan abin da Allah ya riga ya rubuta ya tabbatar in ba dan shi ba yace laqad bainahum da tunan Allah ya gama da su tunan Allah ya hukunci malalakan da halakar da mai kai da kai tsaye amma aka yi ta yi kan ba komi aka yi ta shakan takal aka taurin kan kan ba komi wannan talala Allah ce haka Allah shi da lokacin azaba ce bi ba wannan abin kada ya hana Allah sabkar da azaba wa innahum la fi shakkin min murib su ma ana wancan mutanen Musa sallam haka suka zamna suna an ya ku annabin Allah ne inda annabi Allah ai da baya kaza ba suna wannan rayuwa ne suna suna kokonto gaskiya ne ko a wannan ba gaskiya bane ba suna dai suna wannan kokonto har lokaci haka suka zamanto cikin kokonto cikin tsardar game da gaskiyar Musa salam haka azaba ta zo wa in kullun Allah ce wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir
Allah ya ce wa inna kullan mana wa'annan jama'a kowane ɓangaren lamma mana illa lafiyan nan mana sai Allah ya cika musu kowa kowane ɓangaren alƙawalin Allah ne sai ya cika mu kowa a amalin sakamakon ake shi kowa Allah zai cika mai sakamakon abin da ya aikata innahu bima na kabir shi kuma Allah bai buƙata kai akan rahoto duk abin da ka aikata wa Allah khabir ne Allah iya da masaniya duk abin da kowa aikata Allah ya sani kuma shi zai ma kowa sakamakon abin da aikata Allah kai mu cikin imani samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh